أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين من هدي إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يا مكوما قا الفية تنهو إن ذا أتاشي أن كان باب الاستثناء كوين أهالي أكي وأصبت أشبهت المصرفة فجائز أن يكون استثناء ما كان ينقص بسم الله الرحمن الرحيم والحال إن يصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راهل ومهلفا ديد دعا وعامل رنن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل ناو سعيد مستقرا في هجر أمر مؤان مستجاز لن يهن والحال قد يجيء ذات عدد وغير مفرد لكو أبشي yanzu so muke dai daga nan zuwa babbar sallah karatun kai ya haura tara saura kwata in ya so kuma bayan babbar sallah wakashi ya ƙara sauyawa sai zama a bashi har zuwa tara ba ko in ya sannan isha ta ƙara ɗagawa ko to hali in in yunsab in aka yi masa nasaba aka nasarce shi ya zamo amilin hali bifilin surifa fi'ili ne wanda yake mai sarrafa to fa ja'izun taqdimuhu ya halatta a gabatar da halin ka iya cewa rakiban ja'a zaidu ko kuma ja'a rakiban zaidu rakiban ja'a zaidu ko dai ka gabatar da shi akan amilin da sahibul hali ko ko ka gabatar da shi bisa sahibul hali duk wannan ya halatta ka iya cewa rakiban ja'a zaidu saboda me rakiban hali ne me yana sabce shi shine ja'a din nan ja'a ko fi'ili ne mai sarrafa tun daga shi yana da murari yana da amri yana da sunan fa'ili yana da duk abin da fi'ili yake samu akwai yaji'u akwai ji'i ko akwai ja'in akwai maji'u ilaihi aw sifatin ko aka da sabce shi da sifa dole sai kama da fi'ili ne sarrafa kamar wato musri'an zarahilu misalin da ya kawo musri'an ɗin hali ne rahilu sifa ce da ta kama da fi'ili ne sarrafa sunan fa'ili ne daga rahala yarhalu shi yasa ya halatta a gabatar da fi'ilin shine faja'izun taqdimuhu ya halatta a gabatar da shi kamu sule an zarahilu kamar yadda kace musule an zarahilu wannan mai tafiya ne alhali yana mai gaggawa musule din hali ne wanda abin da yana sauke shi ne rahilu tunda rahilun ko sifa ce wanda yake ta yi kama da fi'ili mai sarrafa wa muhulisan zaidun da ko zaidu ya yi addu'a alhali yana mai tsarkakewa muhulisan din hali ne wanda mai yana sauke shi ne da a fi'ili mai sarrafa shi yasa aka gabatar da shi ya halatta a gabatar da shi amma idan fi'ilin da ya nasarci hali ba wanda yake sarrafa ba ne to wannan ba dama a gabatar da halin shi yasa inda za ka ce ma a hasana zaidan rahikan rahikan hali ne ya nasarce shi a hasana fi'ilin ta'ajibi fi'ilin ta'ajibi ko ba mai sarrafa ba ne ba mai sarrafa ba ne to shi yasa a irin nan ba dama ka ce rahikan ma a hasana zaidan ba'a ba dole sai ka fara faɗan ma a hasana tun da fi'ili ne ba mai sarrafa ba haka nan ba dama ma ka ce ma a hasana rahi kan zaida saboda shi tsakanin fi'ilin da maf'ulinsa ba a rabewa in dai ba da zarafi ba ko a abin da ya kama da zarafi jari da majnuni haka nan idan abin da ya nasarce shi sufa ce da ba sai kama da fi'ili mai sarrafa ba kama af'alut tafrili to shi ma bai halatta a gabatar da shi ba bai halatta a gabatar da shi ba ba daidai ba ne ka ce zaido ba daidai ba ne ka ce zaidun rahikan ahsanu min amr sai dai dole ka ce zaidun ahsanu min amr ko ahsanu rahikan min amr tunda ahsanu sufa ce amma wadda ba ta kama da fi'ili mai sarrafa ba tunda ita shi ahsanu din nan ba a tasnanta shi ba a yi masa jam'i ba a yi masa tani shi yasa aka ce bai kama da fi'ili mai sarrafa ba to wa amilu amili rummina rummina ma'anar fi'ili wanda aka kunsa masa ma'anar fi'ili ba haruffan fi'ilin ba a nan ya amala ba zai aiki ba halin kasancewarsa abin jinkirtawa mu'akharar din hali ne aka gabatar da shi akan amilinsa saboda fi'ili ne mai sarrafa shi yasa wannan baitin ma ya kawo shahidi akan abin da ya faɗa a baya ko ya kawo shahidi akan abin da ya faɗa a baya menene amilin da yake an kunsa masa ma'ana fi'ili kamar ishara duk wani suna na ishara yana ɗauke da ma'anar ushiru amma kuma ba harufan ushiru ɗin a ciki in ka ce haza kamar ka ce ushiru ina nuna wannan ko hazihi ko kamar ka ce ushiru haka nan misali harafin da yake nuna buri kamar laita laita an kunsa mata ma'anar atamanna in ka ce laita limana kamar ka ce atamanna anna limana ina burin ina ma ina da dukiya haka nan kamar ka anna wadda take nufin ushabbihu in kace ka anna zaidan asadun kamar ka ce ushabihu zaidan bi asadi to irin wannan amilan wanda yake sun dauke suna dauke da ma'anar fi'ili amma kuma ba su da harufan fi'ili to irin waɗannan amilan lan ya amala ba da za su yi aiki mu'akhara halin kasance wasu abeban jinkirtawa in aka jinkirta su ba za su aiki ba dole sai sun gabata in ba su da ƙarfin su ja na baya amma suna da ƙarfin su tura na gabansu ba za su iya jan na bayansu ba amma za su iya tura na gabansu a larabci akwai amilan da yake su sa iya tura na gabansu wato in ma'amuli yana gabansu sa iya aiki a kansa amma in yana bayansu to ba za su iya aikin ba ba za su iya aikin ba shi yasa ba dama ka ce rakiban ka anna zaidan asadu kana nufin ka anna zaidan rakiban asadu kai ka ce zaidu in yi hawa zaki ne to ba dama ka gabatar da rakiban din nan a ce ka anna kai aiki a ciki saboda ka anna ta kunshi ma'anar fi'ili amma ba ta kunshi haruffan fi'ilin ba ka tilka ina misali kamar tilka a to ba dama ta yi a aiki idan wato ta zo daga baya ba ka ce mujarradatan tilka hindun ba waccan hindu ce ga ta can tsirara a sai dai ka ce tilka hindun mujarradatan waccan hindu ce alhali ga ta tana tsirara laita ko laita laita ba dama ta aiki in ya zamo aka gabatar da ma'amulin ba dama ta ce mujarradatan tilka hindu ko laita wato laita zaidan amiran ahuka to ba dama ta ce amiran laita zaidan ahuka ina ma a ce zaidu alhali yana sarki a ce dan uwanka ne ko ka anna za ka ce ka anna zaidan rakiban asadu amma ba dama ka ce rakiban ka anna zaidan asadu ba dama ka faɗi wannan amma akwai wani aminin shi ne ne zarafi ko jari da majururi wanda shi ma wannan ya kunshi ma'anar fi'ili amma kuma bai ɗau haruffan fi'ili ba to amma da yake a tsarin larabci abu da yawa wanda ba za ta yi yanzu ba ba za ta saɓu ba in ba jari da majururi ko zarafi ba amma tare da zarafi ko jari da majururi sai ta yi ta saɓu yanzu kun ga kamar labarin inna ai ba a gabatar da shi akan suna amma sai fa in zarafi ne ko jari da mazururi ko kamar yadda mai kadarun na da ya kawo misali inna ladaina an kala ko inna fi zalika la ibrata ko to shi yasa shi zarafi ko jari da majruri tayu halin da ya aiki da shi zarafin ko jari da majrurin ya aiki a cikinsa ya gabace shi amma dai haka din bai cika yawan zuwa ba shi yasa ya ce wani dar na hau sa'idu kama a ce sa'idu sa'idu fi hajar yana hajara mu da ake kira da hajar mustaqirar alhali yana mai tabbata a wajen to haka din nadiri ne fi hajar din shine yayi aiki a cikin mustaqirra shi yana sarci halin gashi gashi shi fi hajar ya kunshi ma'anar fi'ili amma bai kunshi harufan fi'ili ba yana daga wayar shi ƙira'a wanda suka karanta wasu maɗuyatin biya ne cewa maɗuyatin ɗin hali ne wanda amininsa shi ne biya ne amma ya gabace shi ƙira'ar waye wannan tana cikin bakwai ko goma ko sha hudu suwaye masu ƙira'a ya ce makarantar malam malam yaƙuba ana kira a sosai ko malam ba eh wasu ba wato maɗiyatin biya ne ne wannan kira a gaba ɗaya ba ta cikin bakwai ba ta cikin goma tana cikin sha hudu ne ta hasanul basari hasanul basri ko shi kira'arsa tana ce sha hudu ne ba bakwai ba ba goma ba ko fabnu muhaisinin huwal makiyu awwaluhum fal'a amashul kufiyu thumma min al basrati laharani ko lahirani al hasanu sani wa yahya sani hasanul basri kira'arsa tana cikin kirawoyi sha hudu amma ba kira'o'i goma ba to wannan kenan wanawo a kamar a ce wato hali ya zo a ce afalu tafril ya nasarce shi kuma ya zama ya rataye da abu biyu to irin wannan yana yiwuwa tare da cewa halin ya gabaci ramilin nasa na misali kamar inda kace zaidun mufradan zaidu alhali yana shi kadai ma ranfa'u ya fi rana fiye da amru mu'anan alhali amru din an taimaka masa zaidu shi ko shi kadai ne abin da zai amru ko taimaka masa akai ba zai iya ba ya shi ne ma'anar ibara ko abin da zaidu zai shi kadai yawon an bashi amur ko taimaka masa akai ba zai iya ba amur din yana da launi kenan sosai ko to nan mufradar din hali ne hali ne sahibul halin shine zaidu amma amfau din nan kafalu tabril shi yayi aiki a wannan halin shi yayi aiki ma a halin da zai zo nan gaba shine mu'anan duk halayen guda biyu an din nan shi yana sabciya shi ya aiki a cikin su shi yana sabce su sahibul hali din ne yake ya bambanta shi mufradan sahibul hali din shine zaidu shi kuma mu'anan sahibul hali shine amr to irin wannan mustajaz abin ganin yiwuwarsa ne dan yahin bai da rauni bai da rauni to haka nan masalan idan kace zaidu qa'iman a hasanu minhu qa'idan zaidu alhali yana tsaye ya fi kyau da inda yanda yake in yana zaune yana zaune to a to shi ma dai haka din ya halatta a ce a hasanu din nan ya nasarshi ya nasarshi qa'iman halin da ya gabata a kansa da kuma ka'idan halin da yake ya jinkirta daga gare shi to da irin wannan ya halatta shi ne abinda mafi yau malamai suke kai amma sirafi yake ai gaba ɗaya ma ba hali ba ne wai labarin kani ne shafafiya wato cewa zaidun iza kana mufradan an fa'u min amrin idza kana mu'ana amma malamai suka ce wannan shafewa ai ta yi yawa a shafe iza a shafe kana a shafe sunan kana haba shafewar ina za a shi yasa suke ganin masabarsa tana da rauni irin wannan dole halin a raba ba da ba ce duk su biyan sun gabaci af'alu tafrili kamar yadda bayan da za a yi a ce duk su biyan sun zo bayan af'alu tafrili in sun gabace shi abin ya masa yawa ba zai iya ja ba in sun wuce ma gabansa gaba ɗaya ya musu yawa ba zai iya tura su ba shi yasa sai an raba an sa wani a baya wani a gaba ko to sannan ne zai iya aiki a cikin su in an sa wani a gaba wani a baya to zai iya aiki to hali kada je uza yakan zo ta yi ya zo muta'addidi hali ta ya zo maƙididdigi ina a ko da ya zamo ga mufradi ko da ya zomo mufradi ne halin ya koma ga mutum ɗaya ko ga abu ɗaya kamar yadda kace ja a zaido rakiban rahikan zaido ya zo alhali yana mahayi alhali yana mai dariya to da rahikan da rakiban da rahikan duk halaye ne wanda yake sun koma ga zaido sahibul hali ɗin guda ɗaya ne halin sun ƙididdiga wa gairi mufradi ko kuma ga wanda yake ba mufradi ba kamar laqitu hindan musidan munhadirata laqitu hindan musidan munhadirata na gamu da hindu alhali ni ina hawa ita ko tana gangarowa na gamu da ita alhali ni ina hawa ita kuma alhali tana gangarowa to anan da musidan da munhadiratan da halaye ne amma sahibul hali ya bambata shi musidan tu din nan lamirin shine sahibul hali shi ko mun haddiratan hindan din nan shine sahibul hali shine sahibul hali yana daga irin wannan fadin wani mawaki da yake laki ya bani ahawaihi haifa mun jidaihi fa asabu magana ma laki ya bani ahawaihi haifa mun jidaihi fa a sabu magana ma ɗana ya gamu da ‘yan uwansa biyu ha'ifan alhali shi yana jin tsoro sai da ya gamu da ‘yan uwan nasa guda biyu shi yana halin tsoro ne mun ji daihi halin da ya gamu da su ɗin kuma alhali su ɗin nan suna masu taimaka masa shi yasa nan halin ya zo makididdige sahibul halin ma makididdige ha'ifan hali ne daga ibni fa'ilin laƙiya mun ji dai ko hali ne daga ahawaihi maf'ulin laqiya shi yasa hali ya zo baki da dige ni gairi mufrad gaba ɗaya ba fa'alam ka san wannan ka san wannan to a a to akwai a tashi nan wa amilul hali bi haqad ukida fi nahwi la ta'assatu la yaribu ko to alhamdulillah sai ɗazile ƙarin bayani akan ita zakka su wajen malikawa abin da suka faɗa game da zakka ba daidai ba ne ka ba mutum fiye da bukatarsa ta shekara amma ka iya ba shi bukatarsa ta shekara kuma ko da za ta haura nisabi da a ce a ce nisabi miliyan ɗaya ne shi ko a shekara zai kashe miliyan ishirin to don ka ɗau miliyan ishirin ɗin ka ba shi a matsayin zakka ba laifi ba ne wato ka ba shi fiye da misali shi yasa su suke cewa kare zama wanda za a ba zakka shi kansa ma zakata wa jama'a kansa shi kansa ya bayar kuma shi din ma a bashi domin an ce a nisabin zakan miliyan ɗaya ne shi ya mallaki miliyan ɗaya ba dole zakata wa jama'a kansa ba ya zama kuma shi bukatarsa a shekara ta kai miliyan goma ya cancanci a bashi zakka ta wannan bangaren kuma ɗazu da ake misali da cewa a ba da zakka matsalan don a taimaka wani ya sami jari a gane a nan wannan an kawo shi zaren misali ne ba wai sai lalle jari ba a yau a rayuwa akan samu wasu abubuwa da yawa wanda in aka taimaka din zai zama an yi maganin wannan abu misali akan samu wanda yana shirin ya aure amma ba gurin zama ana ta ƙoƙari a ginin amma inda rayuwa ta zamo ginin ma ya ƙi kammaluwa to zirin wannan misali abin da ya rage masa bai huce wani abu ba da in ka ɗau dubu hamsin dubu ɗari ka bashi zai ƙara sa a bikin nan a huta ai dan ka ɗauka ka bashi daidai ka yi daidai ko irin wannan za a ce ai shi ɗin ma an taimaka wani abu wanda yake zai ba da natija a cikin al'umma ko zai zama ya ba da natija babba a cikin al'umma ko yaushe a ga an rage mata marasa maza ko marasa zama a gidan mazansu ko a rage mazan da ba mata a gidansu wannan taimakawa ne ga al'umma to alhamdulillah in Allah ga bayan an gaba dai wannan babun ma kafin mu ci gaba za a ɗauko kamar babin ko da babin raba zakka ne na mutasar in ya so insha Allah ta'ala sai a bi shi ko a hankali ko tare da na wanne za a bi na taurihi na sharhin wannan da sharhin majmu'u majmu'ul muhaqqiqa amir wala Allah da a bi su ma gaba ɗaya nan walala hukunce-hukunce ne da ake bukatar su yanzu sosai na mai tambaya a kan menene wanda yake bukatar eh eh ai daman asalin ma maganar ai an gina akan maslaha ne yawa maslaha ake dubawa a irin nan yawa maslaha ake dubawa a nan yawa mara lafiyar wata irin rashin lafiya ce rashin lafiya ne da ke bukatar lalle a aiki da gaggawa in ba haka ba ko ko a ke bukatar cewa lalle ya zama akwai magungunan da ake sha a kullum in ba haka ba an shiga cikin babban hatsari ta yi a rasa rai ko ko a rashin lafiya ce wadda ba wai bukatar ta lalle lalle ce ta yanzu yanzu ba za akwai za a duba maslaha ne daman gaba ɗaya babu yadda ake faɗa ai an gina ne a kan duban masala so alhamdulillah insha Allah karanta fatiha ɗaya salatu fatiha uku